والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna talata sha biyar ga watan Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1440 watan Turawa muna 25 ga watan tara shekara ta 2018 mun sake zama don karanta littafin al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari wancan satin mun tsaya ne akan babin da Imam al-Bukhari ke cewa man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafihu wanda aka yi mai abin arziki to ya rama shi muka karanta hadisai guda biyu akan lalle duk wanda ake mashi ya kamata ya gode ya yaba in ya rufe to yayi butulci yayi rashin kyautawa wanda kuma yace an mashi alhalin ba amai ba to kamar wanda ya sa tufafi ne na zur tufafi babu jikin shi yana da awar da tufafi a jikin shi sannan hadisi na karshe da muka kwana akan shi shi ma da yana ambata mana duk wanda aka mai abin arzikin to ya rama idan bai samu ba to ya mai addu'a har sai wanda ya abin arzikin ya ji jikinsa cewa tabbas kamar an biya shi da wannan kuma wanda bai samu abin yi ba ne kwata-kwata shi ne za mu tashi magana a kan shi imam al-bukhari yake cewa babu mallam ya ji dil mukafa'a falli ya da'u lahu mallam ya ji dil mukafa'a falli ya da'u lahu wanda duk bai samu abin ramuwar ba to ya yi addu'a ga wanda ya mai alkhairi ɗin. Lambar hadisi ta ɗari biyu da goma sha bakwai yake cewa haddasa na Musa bin Ismail a Tabuzaki, ƙala haddasa na Hamadu bin Salama, an sabit an anas, annal muhajiri na ƙalu, ya Rasulallah, zahabal ansaru bil ajiri kullihi, ƙala la, ma da autumullaha lahum wa asnaitum alaihim bih. wannan shine hadisin da zamu tashi akan shi ya rawato shi ne daga malamin shi wanda ake kiran shi Musa ibn Isma'il ya shahara da haka a wajen malaman hadisi ana kiransa Musa ibn Isma'il a duniyar hadisi kuma su biyu ne wanda malaman hadisi suka yi riwaya a hannunsu da wannan suna akwai Musa ibn Isma'il wanda da muke magana akan shi at-Tabuzaki dukkanin malaman sahahu sita ko kutubus sita sun yi riwaya a gurin shi Bukhari Muslim Abu da Tirmidhi nasa'i da ibn maja dukkanin su sun yi riwaya a gunshi abu salama at-tabuzaki ɗaya kuma musa bin isma'il shi kuma imamun nasa'i ne kawai ke riwaya a gurin shi da haka to wannan shine yafi shahara kuma duk malaman hadisi sun yi ittifaki ne siqatun sabtun siqa ne amintacce ne kuma tabbatacce ne wajen abin da yake rawaitowa ba a fiye samun kuskure ba ko ba a samun kuskure a riwayar shi yasa zaka imamul bukhari ya yawaita riwaya a gurin sa a wannan littafin haka na sahihul bukhari ya yawaita riwaya a gurin shi to shi din yana cewa haddathana hammadu bin salama hammadu dan salama ya bashi labari an sabit shi kuma yana riwaya daga sabit an anas daga anas bin malik yace annal muhajirina qalu muhajirai suka ce ya rasulullah zahaba al ansaru bil ajri kulli suka ce mutanen madina sun kwashe lada baki ɗin shi zahaba al-ansaru bil ajri kulli mutanen madina sun kwashe lada baki ɗin shi dama da aka dawo madina rukunin mutane guda biyu ne ko guda uku ko akwai mutanen madina akwai wanda suka iyo hijira daga ko ina zuwa madina suna ake kiran su muhajirun ko sai kuma kungiyar ahlul kitabi wannan yahudawa da nasara da aka samu a gefunan madina sai kuma samfuri na hudu sune samfurin munafikai wanda su ba sa cikin muhajirai ba sa cikin ansarai ba sa cikin hudawa su ma samfurinsu daban ne su yaƙar musulunci suke a cikin musulunci to dukkanin 'yan hijira da suka duba irin gudunmawar da mutanen madina suka ba su wasu sun ba su jari wasu sun ba su gonakai wasu an ba su gidaje wasu an ba su mata sun aura wasu an ba su sadaki duk goma ta arziki an ba su har Allah ma yi magana da kanshi cikin alkur'ani ko wallazina awaw wa nasaru ko da kuma inda yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun to irin gudunmuwar da suka bada da taimakon da suka wa mutanen addini addini mutanen maka suka ga ko ƴan hijira suka ga me za su yi su taddo su sai suka ga an musu funtunka alherin yayi yawa mutun ya baka gida ya baka jari duk amalama littattafan sira sun yi magana ko wane ya kama wane ga gidana a tsaga ɗauki rabi in ɗauki rabi ga gona ta ɗauki rabi in ɗauki rabi ga kantina inda nake kasuwa ga kwastomomi na mutsa ga ɗauki rabi in ɗauki rabi ka san imani ya kai ƙarfi ba wanda zai iya wallahi duk wanda shi a ya kai da shi a ba zai iya ba wallahi in za a gwada kuma a gwada ko eh amma mutanen madina sun yi kuma ya wuce tarihi an raba sun ɗauka to irin gudunmuwar da aka yi wasu an ce har matansu suke rabawa ko mata na guda biyu muke da akwai inda wadda ta ma a ciki hikiran sake ta ta yi idda ka aura ba wanda zai iya eh yasa Allah da kanshi yace yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasunsu akan kawunansu ita kuma fifita ba ta so sai abin da ka kwallafa a ranka akan shi kake so ka haƙura ka barwa wani da ƴan uwantaka ta musulunci wani hina ake kira isari to mutanen Madina su ne suka samu wannan to da suka ga irin wannan gudunmu suka ce wallahi manzon Allah dukkanin ladan sun kwahi ba abin da zamu yi mu iya rama musu da kuma ka samu musulunci da kofarsa da yawa take ko duk inda mutum yayi aiki yayi aiki sai a baka loga kamar wancan hadisin da yake cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur ko masu kuɗi sun kwashe lada suna sadaka yadda muke suna sallah kamar yadda muke sallah suna kaza yadda muke kaza suna kaza yadda muke kaza kuma ga hiwa ta saddaquna bi fudul amwalihim dukiyarsu da tafi karfin su cinye suna ce ta saboda Allah madaukakin sarki manzo Allah ce to kuma ku je kuke tasbihi man kuke kabbara kuke tahmidi kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke kaza masu kuɗi sun ji mutum yayi sadaka yayi kaza yana ciniki koba shago da kasomi sun daga sai fara kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko to ya ra'ayi kuma wata kai kana gona ka sha jibi ka gaji sai dai kake kiran wai shi kuma yana subhanallah ya kofar kanti suka da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji suna yi irin yadda muke ga farka suna yi ita wannan kuma zalika fadlullahi yuti man yasha wanda Allah ya wafa lalla kuma ya masa baya da rai sai dai haya hakuri dan haka masu kuɗi suna da fifiko in Allah ya taimake su akan kuɗin su to mutanen mu hijira suna da kishi akan wannan da aka suka ga manzon Allah fa sun kwashe ladan koken mu me za a yi a daidaita mu da musu sai manzon Allah ya ce la ba za su kwashe lada ba ma da autumullaha lahum matsawar kun roƙa musu Allah maɗaukakin sarki akan wannan alkhairin da suka yi muku idan mutum ya maka alkhairi sai ka sa a jihu kai shiru ine muka wuce a wancan satin butulci ko in an ma ka faɗi ka yaba kuma ka yi addu'a to da ka sa a jihunka kai shiru to ya ma nisan da ba za ka taɓa kama shi duk yadda za ka yi baƙin ciki da hasada ba za ka taɓa kamo shi ba amma idan mutum yana da kuɗi yana ma alheri in kana so ka taddo shi to da ya ma dage da addu'a to Allah ka ji kanshi Allah ka gafarta mashi Allah ka bashi abin da yake nema Allah ka sa ya ku haka to wannan addu'a da zaka ke mashi biya ne ga alherin da ka mashi kuma kai ma mala'ika yana ma addu'a yana cewa kai walaka misluha tunda a bayan idan sa kake ko to kai ma kana da kwatankwacin abin da kake roƙa mashi to sai ku yi tarayya cikin alkhairi sai ku yi tarayya cikin lada amma an kasa ajiyu kace ai dama namu ne da saura ma a baya kuma kai shiru a hikar ya ba bintaka ba aka taba kamo shi ba sai manzo Allah ya ce ko kadan ba za su kwashe lada ba ma da autumullahi lahum matsawar kuna roƙa musu Allah wa asnaitum alaihim kuma kun yabe su akan wannan alkhairin da suka yi muku bihi da shi wannan alkhairin da suka yi to matsawar za ku yi addu'a ku yabe su to ba za su yi muku fintinka a wajen lada ba matsawar masu kuɗi za su fidda kuɗi su ciyar su yi alkhairi ku karɓa ku yi gum to sun kwashe lada wannan shi ne kaɗai sharaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa inda masu kuɗi ba su tsere talakawa ba talakawa su yi me su yi addu'a su yaba akan wannan alkhairin da aka yi musu da aka yi sa Imam Bukhari ya ce to duk wanda bai samu abin da zai rama alkhairi ba to ya dage da addu'a shi ma sai ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace babu mallam yashkurun nasa me matsayin wanda baya yaba wa mutane sun yi sun yi baya gani sai ya ce haddasana Musa bin Ismail shine da na bayan ku at-Tabuzaki Abu Salama qala haddasana Rabi'u bin Muslim qala haddasana Muhammad bin Ziyad anna Abi Huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da mutunci tabbata a gare shi yace la yashkurullaha ba zai iya gode ma Allah madaukakin sarki ba ko kuma baya godiya ga Allah man la yashkurun nasa wanda duk baya gode wa mutane ba zai taɓa iya godewa Allah ba wanda duk baya iya godewa mutane to me ma'anar wanda baya iya godewa mutane ba zai gode ma Allah ba ko wanda bai ba zai yi godiya ga Allah ba wanda baya godiya ga mutane suka ce shi dan adam da yake alkhairi yake kusa da kai duk da yana yi dan Allah amma daga cikin sunnar wanda ya taimako yana jin daɗi a ransa idan an san yana idan an yaba mashi dan adam ya fi buƙatar a yabe shi akan ayyukan alkhairi sama da Allah madaukakin sarki to ya dan adam da kuke tare da shi ka san godiyar tana da amfani za ta kare mai mutunci za ta ƙara masa martaba ka ƙi godewa kuma sannan ka gode wa ubangijin da baya tare da kai godiyar da ba za ta amfana mashi ba kuma rahin godiyar da ba zai rage shi da komai ba yasa suka ce to duk wanda ya kasa godewa mutane ba zai iya godiya ga Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki ba wanda yake fita daga cikin ni'ima shi kullun linkaya miki a cikin ni'ima inda wani Allah zai jarrabe shi ya je asibiti a yau bikin oxygen ta awa 48 to zai iya ganewa Allah madaukakin sarki ya mashi alfarma dan wata kila awa 48 aka samu oxygen akalla ta je ka dubu uku kwana biyu ko a sam na ya huko to ai akalla a ce kullun zaka ke ware 1500 kana bada ta ta oxygen ce kullun a wata ɗaya ba zaka ware 45 wannan ta gama yin arha kenan kuma sai an ma can hunka ko kuma sannan wani lokacin heda fama heda ƙwararru a kanka za ta yi aiki yadda ya kamata wannan kuma kawai haka aka saka maka hanci kawai da rarararara wani lokacin iska in ta yawa har ka jiwa kanka ka ta iska ta yi yawa kuma ba ko kwandalarka ce to inda zaka lissafa da imomin ubangiji ba zaka irga su ba wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha to wannan Allah madaukakin sarki masa wannan ni'imar aka ce ba zai iya godewa ba me zai hana hiya gode matsawar ka kasa yaba abin da mutane suka yi maka da haka kyakkyawar alaka ta mutumin kirki ta mutumin arziki komai kankantar alkhairi idan an ma ka yaba shi komai kankantar alkhairi idan an ma karka boye mutum ya dauki naira goma ya baka ka sa mata albarka ka yabe shi akan ta bawo ya ce zo mu ci tuwo ya fito wanda daji ko mutum a kawo mai abinci ka zo wuce a ce wani da Allah bismillah zo mu zauna kai ka san kana da martaba kana da kima a gure shi ko da ka koshi ya kamata ka ji daɗi a kanka ka yaba mashi wani lokacin ana taɓa shi ana cewa kai a wani baya da mutunci wani baya da kirki ai baya so ko kuda dira akan miyar shi ka ce a gaskiya ba haka ba ni ban taɓa wuce ta kofar gidansa ba yana ci abinci bai mun bismillah ba bai taɓa sayan wani abin alkhairi ba ba tare ya saya da mu ba yace to wannan kaga karewa ce ta mutunci mutum wannan kuma ita ce abin da ake kira godiya din to ya kamata duk wanda yake da siffa ta alkhairi a karfafe shi akan shi duk wanda ya bi abin alkhairi a yabe shi ba kuma ina nufin mutane su yi ayyukan alkhairi ba dan a rinka yayatawa fa in ka kwana biyu baka gani ba a Facebook ba gani ba a WhatsApp kake ta to ai mutane ne kana yi ba a gani ko kana yi ba a yadawa to karhe dan wannan niyyar kai kai dan Allah dan Allah ya baka ladan shi kuma duk wanda aka mai dan Allah ya kamata ya yaba kuma yi kokarin sakawa koyewa akalla na kasa da shi alkhairi kamar da wani tabi yake cewa shi yayi alƙawari akan shi in dai Allah ya mai abin da ya ji dadi to wani ma sai ya ji dadi a tare da shi haka yi wa Allah alƙawari kuma har ya koma haka yake yana zaune in ka zo kai mai kyautar naira dubu goma to shi kuma sai ya juya ga suwa ya fi ƙarfi sai ɗauki dubu ɗaya sai ya raba musu wata ilke nan kaga mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyar za su samu a cikinsu a cikin wannan mutum biyar din ba maki wani rigarsa ce ta yagi yana da bukatar ya dinke ta ba maki wani man miya ne ya gagare shi zai je ya saya ba maki wani abincin ne ma yake jin wa zai saya to yadda ya ji daɗi da dubu kuma ya ga wani a cikin masu ɗari biyu biyu wani wani ya bihin cin daɗi to inda muna irin wannan ayyukan alkhairi wata kuma gaskiya kan waya tambaye ka kai wallahi ma da gari ya kyau ka ce wallahi wani ne ina zaune ni ma ba zato ba tsammani ya bani dubu goma kaga wannan fadar kai kanka ka koya masa kai alkhairi idan ka samu alkhairi kuma ka yabi alkhairi idan amma Allah ya samu dashi haddathana Musa bin Isma'il shi din dai ko qala haddathana Rabi' ibn Muslim qala haddathana Muhammad bin Ziyad an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah ta'ala lin nafsi ukhruji qalat la akhruju illa kariha da wannan isnadin da wancan na sama mazajen da aka rawaito duka iri ɗaya ne ba bambanci Musa bin Isma'il Musa bin Isma'il Ar-Rabi Ar-Rabi Ibn Muslim Ibn Muslim ko haddathana Muhammad bin Ziyad hima Muhammad bin Ziyad an Abi Huraira an Abi Huraira duka isnadin iri ɗaya ne malamai sai suka ce to nuskar ta ita al-adabul mufrad malamai gida biyu suka rabu akwai wanda suke ganin da wannan hadisin na 218 da na 219 duka hadisi ba ɗaya ne tak kuma isnadin sa ɗaya ne da haka gabarsa ta farko ita ce take da alaka da babin gaba ta biyu ba ta da alaka da babi wasu riwayar kuma kamar wanda take gabana ban san ba sauran ƴan uwa dai duk masu ne irin kwafe na hadisi guda biyu ya zo shi sai suka ce to na biyun bai da dangantaka da babin na ɗayan ne ke dangantaka da babi din to me yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi a gurin wasu kan malamai suka ce ya kawo shi ne don ya nuna maka wasu suna kawo shi a hadisi ɗaya wasu suna kawo shi a hadisi biyu amma ya fi cancanta ya zamanto hadisi guda biyu ne sai dai hadisin iri ɗaya ne yasa ya haɗa maka su kawai don wata fa'ida da take wajen littafin ba don fa'ida da take da alaka da littafi ɗin ba wata ilmu fassara hadisin sai mu ga akwai dangantaka ko babu shi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ne yace da rai ukhriji fito daga jikin mai ran wannan jinsin rai kenan Allah ya magana kenan ko fito ma'ana zaman ki a cikin wannan gangan jikin ta kare qala sai ta ce la akhruj ba zan fito ba in dai ina ana zaune lafiya kalau ne ba zan fito ba illa kariha in na fito sai dai idan na rasa yadda zan yi sai dai a dole bisa ba yadda zan yi ba mafita to sannan zan fito ukhruji fito tace la akhruj ba zan fito ba illa kariha sai dan dole me yasa rai ba za ta fito daga cikin gangan mutum ba gangan jiki suka ce saboda sabo da tai wani ran ta yi shekara 60 a jiki wani ta yi shekara 70 wani ta yi shekara 80 wani yan zamani nake magana wani na baya wata ta yi shekara ɗari uku, wata ran ta yi shekara dubu, kamar annabi Nuhu ko? Shekarun da awa ma ɗari tara da hamsin aka yi ana yi, banda sauran shekarunsa na rayuwa kafin a bashi annabta. To a ce wani abu kuma ya fito daga wannan gangan jikin salin alin anya zai iya fita? Ba zai iya fita ba ko? Ya sa to aka ce sabon da ta yi da daɗewar ta jikin rai wannan ya sa ta ce ba za ta fita ba sai dai akan dole. sannan suka ce baya cin karo da hadisin kuma wanda yake kyamar haduwa da Allah madaukakin sarki Allah ma yana kyamar haduwa da shi dan daga cikin dalilan da suke sawa wani ya ji kyamatar mutuwa shine daci da mayan da ke cikin mutuwa yasa wasu ba sa son mutuwa amma wasu suna son haduwa da Allah madaukakin sarki dan sakamakon da za su samu a wajen Allah madaukakin sarki kuma sun ce ba wani laifi Allah zai iya yin magana da kowace irin rai kuma ta bawa Allah madaukakin sarki amsa shi kuma ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce rai ta fito ta ce ba za ta fito ba illa kare yasa malamai suka ce to wannan hadisin bai da alaka da man la yashkurun nasa wanda baya godiya ga mutane ba zai godiya ga Allah madaukakin sarki ba ko akwai dangantaka da wani hangu ciki kar ai saurin cewa a'a akwai dangantaka ba na son da a'a ba na fi son ji eh na'am ba gano dangantakar ba na'am mai sharhi ma dai da muke bi haka yace babu dangantaka tsakanin babin da hadisi na'am a'a mai sharhi amma ni ina kallon gaskiya za a samu na'am na'am rai bai yi godiya ba an mai ni'ima an mai ni'ima yace ba zai fito ba sai dan dole ko haka kenan zaman sa a jikin ganga har ya ji dadin wannan zaman a jikin rai a ita ma ni'ima ce daga Allah madaukaki Allah da ya sa ka jikin ran yace ka fito yace ba zai fito ba sai dai a dole wannan kenan dabi'a ce ta hadittun Allah madaukakin sarki ba su yi saurin ba sa saurin me ya ba alkhairi ko ya kamata wanda ya ma alkhairi in yace ba ni ka bada ko to dan adam da Allah madaukakin sarki zai masa alkhairi ya masa ni'ima kuma ya cire duk da dan adam baya so ya cire ya baka dan ya kamata kai ba mashi ko to wannan Allah ne ya sa rai a jikin mutum aka ce ta fito ta ce ba za ta fito ba ko a jikin bishiya ko a jikin kowace irin ciya duk ran da yake jikin ta sunan sa rai to wannan ba ta fita sai ta rasa yadda za ta yi ne take fita wallahu ta'ala a'lam wata kil dangantakar kowa baya so ya fidda ne sai dole to wanda ya fidda da dadin ransa ya baka ya cancanci ka yaba masa kenan wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace babu ma'unatur rajuli akahu babin da yake magana lalle mutun ya taimaki dan uwan shi haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathani abdurrahman ibn abi abi zinad an abihi abu zinad din kenan an urwata an abi murawih an abi dharr an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi jira da wanci salwata a garin hi ƙila aka ce da hi ayyul a'amali khairun wanne ne cikin ayyuka ya fi kowanne alkhairi ƙala sai ce imanun billahi mutum ya yi imani da Allah duk wani aiki da za ka yi a duniya bai kai imani da Allah alkhairi ba ƙaddara kana da kuɗi duk duniya kullum kowa sai ya ci abincinka za ka fidda daga dukiyarka ka bahi kyauta bai kai matsayin wanda imani da Allah ba a wajen Allah kenan babban aikin da za ka yi a wajen Allah ya zamanto kana da kima kana da daraja hili ka samu mai shi ne kai imani da shi wannan kuma hini hadisin da manzan Allah yake cewa ba haƙƙin Allah a kan bayi an yi abu duhu wala yi shiriku bihi shay'an ko sai bauta mashi kada su yi tarayya da shi to ba za a samu bauta ba ba za a samu rashin tarayya ba sai an samu cikakken mai cikakken imani da Allah da haka babban aikin da za ka yi a duniya shine imani Allah ya samu dace bayan imani da Allah fa sai ce wa jihadun fi sabili kuma sai kai jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki wannan jihadi ne da ranka jihadi ne da dukiyarka jihadi ne da bakinka kullun dai a ga fafutuka kake addinin Allah ya ƙara gaba to wanda yake fafutuka addinin Allah ya ƙara gaba ko da dukiya ko da ƙarfi ko da dubara ko da matsayin da Allah ya bashi ko da kwarjininsa ko da alfarmashi wannan duk jihadi ne wannan shine abin da yake biyo bayan imani da Allah madaukakin sarki kila sai aka sake tambaye shi fa ayyur riqabi afdal to idan na tashi yan tawiya wanne ne yafi kowanne karbuwa a wajen Allah ma'ana yan tahi zan yan tabayi wanne ne yafi daraja Allah zai fi bani lada mai yawa qala sai yace aghlaha samanan mafi tsadar kuɗi a wannan al'aglal a agla ko tsada a nan gurin aglaha samanan wacce ta fi tsadar kuɗi wata riwayar aksaruha samanan wacce ta fi yawan kuɗi wata riwayar a alaha samanan wacce kuɗinta ya kera sama duk dai ana magana akan tsada ko daraja kenan ko to in ka tashi yanta bawa wani bawa ne za ka yanta ka samu lada da yawa a wajen Allah shine bawan da yake da tsada sosai wa anfasuha inda ahliha kuma wanda ya fi nagarta a wajen masu bawa wani shine dalilin da ya kawo tsadar kenan ko me yasa kara da bayi guda goma ɗaya fi su tsada ya fi su amana ya fi su mutunci ya fi su amfani in an je gona ko an sa aiki zai biya bukata ba bacin rai dole zaman to ya fi shiga ran masu wannan gida din dan haka aka ce ana son sa dole ya fi tsada to shi kuma wanda ya fi mutunci ya fi martaba ya fi kima a ciro shi daga yancin bai kankin bauta kuma shine za a fi taimakawa addinin musulunci yasa manzon Allah ya ce aghlaha samanan wa anfasuha inda ahli ba wanda baya san mai nagarta ba wanda baya san mai kyau ko kowa ya ce ka tashi sai ya ba maki a ce maka wannan tafi kaza tafi kaza tafi kaza a dalilin haka tafi darajar kuɗi zaka ji koda ba zaka saya baranka ya fasanta to haka kuma al'amarin addini yake shi ma addini ya fi san mai kwari ya fi san mai nagarta amma malamai sun tattauna a wannan gabar me yasa aghlaha samanan wa anfasuha za ta fi daraja shine suka ce idan ɗaya ce ta kama za ka yanta bawa ɗaya ne ya wajaba a kanka kuma ɗaya za ka yanta to ka duba mai daraja mai tsada wanda zai amfani addini da al'umma ka yanta shi wannan ya fi daraja a wajen ubangiji wannan kuma idan kuɗi ne ka samu a karan kanka kawai kake so ka yanta bayi dubu goma gare ka ko miliyan goma gare ka miliyan goma za ka saya maka bawa ɗaya mai tsada mai kwarjini kuma sannan za ta iya saya maka bayi guda uku wanda ba su kai wannan darajar ba wannan da zai fulada a wannan fagen a yanta guda ɗaya ko a yanta guda uku a yanta guda uku saboda wannan kawai yawan ran da ka yanta shi ake kallo kukuto su kai daga ƙangin bauta wannan kuma darajar wanda za ka fito ita aka kalla idan ɗaya ne ya waje ba a kanka kuma ɗaya za ka fidda to duba mai daraja duba mai tsada kai yanta sai ka fi samun lada a wajen ubangiji matsala ita daidai da kamar laye kenan ko idan za ka yi yanka wace ya kamata ka yanka na mai kyau ko mai tsoka lafiyayya wacce ta ƙoshi ta turku ita ya kamata ka yanta saboda za ta fi yawan nama kuma za ta fi daɗin nama kuma za ta fi lafiyar nama azzaka ana so a fidda matsakaiciya ita kuma ba a fidda ƙololuwa ba a fidda ƙasa amma alayya an fi so a fidda wacce take tafi kowace daraja da haka kenan yanzu wanda yake da dubu ɗari za ta iduwa masa lafiyayyen rago na dubu ɗari ya yanka kuma za ta duwa masa 'yan saffa-saffan raguna na dubu talatin-talatin ya yanka uku zai fi daraja ko ya yanka ɗaya zai fi daraja uku za su fi ko ɗaya za su fi malamai sun ce a wajen yanta wuya nan ikhilasi ake so ma'ana kubutar da wani to yawa ake la'akari wajen layya kuma abin da ake da bukata yawan ikhilasi tsakaninka da Allah yawan kyan nama yawan daɗin nama shi ake duba don haka ka duba lafiyayyen rago na dubu ɗari ka duba ka yanka in dai ba alfahari ba ne to ya fi ma daraja ka duba yan kyamusassu guda uku ko da wanda za su cika fanteka uku wanda ya cika biyu to ka yanka wannan mai fanteka biyu zai fi daraja zai fi daɗi kuma duk wanda ka ba nama a bakin sa yana sawa zai gane wannan lafiyayyen dabba in dai mutum ya san nama to an fi so a samu lafiyayya a wannan guri din da aka yi zamanto a galaha samanan wa an fasuha inda ahliha duk wanda ya turka ragonsa yayi mai yayi kitse ya koshi in ya kai kasuwa da bambanci yake da ragon da yake ga hanan zawayi maki suna da bambanci Allah Allah ake saya ya dawo gida wannan shi kuma Allah Allah yake a ƙara mashi saboda ya san ko da an tashi ba za a iya biyo shi har gida a saya an fasuha inda ahliha qala mai tambayar da yace afara'aita illam astati ba'd al'amali to manzon Allah me kake bani shawara ko me kake gani idan bazan iya aikata wani aikin ba cikin abin da kake aikata take bani labari qala sai yace fatu'inu dha'ian to ka taimaki man abba'i wane ne ba'i anan gurin shine mutum marar galihu ka duba wani marar galihu a cikin unguwa ka duba wani marar galihu a cikin garinku ka duba wani marar galihu a ma'aikatar ku ka taimake shi shine fata'inu ba'i'an amma idan ka duba mutum dan dangi dan gidan masu kuɗi masu wadata menene in ka taimake shi ko da taimako ne amma bai kai wannan mutumin da bai da galihu bisa wannan riwayar fata'inu ba'i'an wata riwaya da ma sauran malamai suka ce ita ce tafi inganta shine fata'inu sani'an sai ya zamanto ba wasali akan badun din wannan Imam an-Nawawi da yazo sharhin Muslim har wato hadisin a cikin Muslim sai yake cewa riwayar da'i ita ce tafi yawa amma riwayar sani ita ce tafi kuma daidai da haka kenan a karanta fatu'inu sani'an wannan shine abin da yafi haka Imam an-Nawawi ya faɗa a sharhin da yake wa Imam Muslim to me kenan ake nufi idan ba za ka iya aikata wani aikin ba sai manzon Allah ya ce taimaki mai sana'a wancan an ce marar galihu ko wannan kuma sai ce a taimaki mai sana'a waye mai sana'a ne na mai juya kudi na'am hine mai sana'a bara mu ga hausawa na'am me yawa mai kamar mai a cikin aikin hannu yawa yawa na'am mutumin da zai sarrafa hikima ko fasaha wannan shine ake kiransa mai sana'a mutumin da zai juya kuɗi wannan dan trader ne ko dan kasuwa ne ko ko dan buga-buga ko eh amma mai sana'a ba maki mutum aikin kubta yake in ya fito da safe ya share gurin sa ya share kofar kantin sa kawai zai saki zaran sa ya jahi ya jahi ya dawo ya zauna yana zaune yana ja in ka baka wuce ka ga hitsantsaf yayi wankan sa yana zaune har yana jan zaran sa sai ka dauka fa a wadace yake ta irin waɗannan mutanen suna da buƙatar agaji haƙurin zuci ne Allah maɗaukakin sarki ya sa musu to in ka tahi taimako irin wannan masu sana'ar agaza musu wani zuwa zai ya iyo faskare in ya zo daga wajen faskarensa to wannan mutumin ya kamata ka agaza mashi wani ɗan kuɗinsa zai samu ya siyo siga ya sarrafa ya yi alawar madara ko ya yi rumi musko ya ɗora ta akan faranti yana zagaye gari irin wannan mutanen in ka tashi taimako su zaka taimakawa suna da matsala garewa ce ba ai yasa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tashi taimako duba mai sana'a ka taimaka yasa ake wani mutum a cikin larabawa ayansa sun yi ta fada da shi sai da karhe ba su labari shi idan ya tashi zai abin arzikin sa zagayawa ke irin wannan masu sana'ar idan wani ya dan sassako kota in ka kira in ya duba ya duba ce kai gaskiya wannan kotar ta yi kyau ina ga fa za ta yi dubu biyu ko dubu uku wannan to kaga mai kota ya samu lako kenan ko shi da kansa ya ƙara mata kuɗi ya ce ina ga wannan kotar za ta yi dubu biyu ko dubu uku ya juya juya kai gaskiya ina sha'awata nawa za ka faida min ita eh kaga kamar ka bashi zatar ansa kaga idan ɗari biyu yake sada ta ko ɗari uku sai Allah bashi karfin halitta to ka ɗari bakwai kagan ka ba ɗari bakwai juya zai yana murna yau kasuwa ta yi kyau ina ma Allah karo irin wani alhaji din wata ran ya sassaƙo guda biyu ya nufo to haka yake duk masu ƙananan sana'a in ya tahi siya ya ƙara kuɗin ƴaƴan suka koma gida sai su yi ta faɗa wallahi babu wannan abin dukan hancin ka aiki abin da bai fi naira ɗari biyu sai ka zo ka saya naira ɗari biyar ina yadda suka yi suka yi sai ya ce abin da nake nufi shine duk wanda yake da sana'a zuciyarsa sai ta fi ƙarfin ta yi roƙo kuma yana da bukata abin da nake nufi shine in kare mashi martabarsa in taimaka mashi ba tare da ya fahimci taimakon shi aka yi ba sai ya ji a ransa cewa guminsa ne da dubararsa ta bashi dan ka kare masa mutuncin da Allah madaukakin sarki ya bashi ni a zuciyata alkhairi na mashi bai san na masa alkhairin ba barantana in ya ganne yake jin kunya ta yake gaida ne yake ta alhaji barka da fitowa an tsibi tsubi kenan da hoge da shi yasa to manzo Allah ce in ka tashi taimako irin wannan taimaki mai sana kai ma ba mamaki wani ne yazo ya maka aiki duka aikin nan bai wuce naira 200 ko 300 kuma Allah ya kaddara a wadata kake to mallan nawa kaga za a basa yace a kawai duba abin da dan ya sawa ka bani in ka je ce duba abin da ya kamata ka bani yana nufin cewa fa in zaka bashi ya san zaka bashi sama da haƙƙin shi aikin 200 ne ko 300 to in Allah ya sa jagab kake dauki 1000 a dai ina gaba matsala ko ta insha Allah ta yi ta yi nagode nagode Allah ya saka da alkhairi to gobe yake Allah Allah ya dawo ya sa manzo Allah ta to in ka tahi taimako taimaki mai sana'a fa tu'inu sani'an taimaki mai sana'a amma ba ita ce akan riwayan wada'i an ce ko nayi ka fertilizer ne akan sani'an saboda Imam Nawawi ya ce ita ce tafi inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma lafazin da zai zo gaba shine suka fi tafiya daidai da daidai da ita fa tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa ko kuma ka ba da wani abin sana'a li akhraka da mutumin da yake wawa ne shine al akhraq suka ce mai ake nufi da akhraq shine wanda yake majhul ko ahmaq ko jahil ko kuma ahmaq wawa ko jahili shine ake kiran shi da al akhraq kharqa ita ko in mace ce ita ce wadda take kamar wawiya ko wadda hankalinta bai ta gama cika ba kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Jabir ne Ibn Abdullahi ne in ban manta ba babansa ya rasu a wajen yaki ko Huzaifa ne ko ya bar masa ƴaƴa mata guda tara Jafar ne ko Jabir ko da ya tahi zai yi aure sai ya duba bazawara sai ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka wana tattauna sai ya samu labarin ya aure ko ya ga alamar aure ana gane ango idan yayi aure ko dai bakinsa baya rufuwa ko akwai ƙanshin turare da aka san wannan fa combination ɗin na turare bai saba da su ba eh an samu wata ce ta ɗan kimtsa ta gyara shi ana ganewa ko kuma idan mutum ya yi lalle a hannun shi idan mutum ya aure ana ganewa da aka dai rojan manzan Allah sai gane ya aure sai ki tambaye sa wa ka aura sai ki ta Allah wata bazawara na duba na aura sai ce ah sai to kuma me hada ka da bazawara baka duba budurwa wanda za ta ma wasa kai mata wasa ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ce manzan Allah ya ce ai ba na so in kawo musu harka misluhunna in kawo wawuya ‘yar uwashi su ƙananan yara kuma in kawo ƙaramar yarinya sa'arsu koma wasu sun girme ta ai ma da ƙara za a gida ya ta shi sa na duba wacce ta ɗara su a ce a haikaru ta zamanto kamar ita ce uwa kamar ita ce uba a cikin wannan gida ɗin wannan daga cikin kenan kuma dabarun auren zawarawa kenan suna taimakawa gidan da hikimar da babu ita auren budurwa kuma eh ana shagaba gidan ana yawan haɗe sallah na'am Allah ya samu dace da haka wanda Allah bai kuɗi ya duba abin da ya dace da shi ko aduwa maslaha shi ko idan yana so ya tuno yarinta lokacin da suka yi wasan ƙasa da ƙoyayyeniya da dai da abu da abubuwan da ya manta kuma baya gane karatu hadda ba ta zama to sai duba karamar yarinya in yaji jinya ta masa yawa da ciwuka da yawa da waye duk ya aure yarinya ko gaskiya ne sun ce har ƙarin lafiya an yi dan hatta sai na Usman lokacin da ya tsufa haka aka bashi aka tsufa ya kama shi ga kuma mulkin al'ummar musulmi ana da buƙatar a wasa kwakwalwar shi ta tuko mu dubo ta 'yar karamar yarinya mu baka to zakiru kama maza ta tuna maka abin da ya wuce tuna baya sun ce shi ne roƙo ko ta yi ma kaza ta yi ma kaza sai ta ana yanke shawara 'yan kwanakin nan da suka rage bai kamata ne aure ba amma inda ya kamata ya aure wata kirki na da budurwa zai aura dan maslahar da sahabbai suka kallo mata kuma sannan sun ce hata ma bakinta ya fi lafiya akan na tsohuwa ko kuma ta take shekaru sun jata kowane da irin falalar shi in kada bangaren bazawara shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk taron matan shi dukkanin su zawarawa ne ɗaya sai kadai a cikin budurwa to kuma sun ce Allah bi zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake da daraja da kima to sai ka kasa ganewa haka da Allah ya jiro wa in tazahara alaihi sai ce fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin ko kuma a asallahu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin ko sai ce me sayyibatin wa abkara sai fara kadar zawarawa sai ce sai Allah jera mai zawarawa sai ce kuma sannan da gudare malamai suka ce kenan ambatan zawara kafin budurwa wanda yake nuna cewa kenan zawara tana da wata falalar kenan akan budurwa kenan yasa kenan ita a rayuwa kowa duba menene maslahar shi me kake da bukata to sai ka auro da kake su wata kalma ta kace ta rasu ta barka da yara guda biyu ko guda uku ko guda hudu in ka je ka duba wata yarinya da MC in ta kanta yana tiriri in ka kawo su mamaki wani yaron kuma sai dai kullun ka rika daukan su kana kai su gidansu in dare ya yi ka je ka ɗauko su rabi suna ɗakin ka rabi suna ɗakin tumaki amma an ka ɗauki bazawara wacce take ta san duniya ta goge ta yi kaza in nawa ne ta rungume su ta riƙe su kamar ƴaƴanta kamar kaza ce ka sa mata ƙwan zambi in ta kwanta ta ganke su duka za ga suna bin su uwarsu ce ita ma ƴaƴanta ce to haka dai kowa dai duba menene maslaha sai yayi a cikin shi abin da ya zamu dai al'akhara ko harqa da haka kenan budurwa a wajen Jabir bin Abdullahi tana daga cikin marasa hankali kenan tana daga cikin marasa tunani daga cikin illa budurwa kenan kuma hali na'am aw tasna li akhraqa ko ka bada abin sana'a ga wanda yake bai san sana'a ba shi wani ga hanan ya taso ya girma yayi kaza amma bai san abin da zai yi na sana'a ba bai san aikin da zai kama ba to irin wannan mutumin samai mai masana'a ka bashi wannan hima ayyukan alkhairi ne kamar yadda ake empowerment nan mutane da yawa suna da fasaha suna da hikima inda za ka ɗan musu gyara hanya ka ɗora su akan hanya hikima sun samu abin yi amma ta inda zai fara ne bai sani ba to kana za a nan gwaye ka fahimci wani yana da hazaƙa wani yana da wayo amma kawai inda zai fara ne bai iya ba sai ka kama hannun shi ka ce wani na ga yana gyaran waya inda za ka zauna a gurin sa kai wata biyu ko wata uku za ka samu abin arziki sai ka je ka haɗa shi da wannan mai wayar nan ga wani zan kashi gyara kawai zai koya a gurin ka nawa za a baka da ganin zuwa wata uku amma bisa amana duk abin da yake da bukata ka koya mashi sai ce ni ina ganin abin da zan mashi ba mugunta an kwamai sana'a da ganin zuwa wata uku dubu talatin za a bani sai ka cike dubu talatin ka biya shi don sana'a ci wannan kuma ka ce masa kai kuma ga dubu biyu in za ka fita kake dan cin abinci dai ɗari biyu a gurin da za ka zauna amma ka mai da hankali ka koya in Allah ya sa ka kiyaye ta a rana ɗaya ka samu dubu talatin to za ga in Allah ya taimake shi ka buɗe masa hanya abin da ya kasa yi ne kenan da haka da ya tsaya ya koya ya zo ya buɗe shago har abada ba zai ta umantawa da kai duk inda ya ga zuriyar ka sai ya tuno da ita da haka to ka samar da sana'a ga mutumin da yake da wawa ko mara tunani ko mara hankali wannan na daga cikin ayyukan alkhairi yana nan kuma a cikin tu'inu a haka kenan ko in mai sana'a ne ka agaza mai akan sana'ar in mara sana'an ne ka samai mai da sana'a yasa imamu nawa yake cewa kenan fadin wancan tu'inu sani'an yin abin da yafi dacewa da lafazin hadisi din kenan aw ta sana'a li akhraka qala sai sake tambaya a fara'aita in ba'utu to mazan Allah me kace gani idan tsufa ya riske ni wannan in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza wannan ina cikin kuruciya ta ce ina cikin ganiya ta ce ina da dabarun sana'a aiki yana gudana ban zama dan ritaya ba ban yi kaza ba idan rutaya ta same ni rauni ya same ni fa a rafara'ata in ba'utu idan rauni ya same ni a kake ganin zan iya yi qala sai ce tad'un nasa min ash-sharri a tad'un nasa min ash-sharri wata riwayar kuma ta kuffa sharraka anin nas haka yazo anaka ko na ji kamar wani ya ƙara samu oke ka haddace hadisa wata riwaya ta ce ta kuffa sharraka anin nasi ka kame sharrinka daga mutane nan kuma sai ce ta da'un nasa ka bar mutane mina sharri daga sharrin da ke tare da kai idan ka san wasu dabaru na cuta wasu dabaru na zalunci wasu dabaru na magudi kuma ka dawo tsufa ya same ka to kar ka ɗauki ƙananan yara ka hore su akan wannan cuta kame hannunka kar ka koya musu watakil kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ka san yadda ake shiga ake fita alimar da kuɗin gwamnati sai wani ya samu irin obinka yana so ya samu kuɗi kai zo tambaye ka to ni fa gaskiya a guri kaza nake amma wata miliyan uku nake so in limar ya zai ce a'a wallahi kiyaye kanka in kai ma Allah zai kama ka kuma a duniya ma za ta iya ɓaci abin da ya dace yi kaza yi kaza yi kaza kaga to kai ko kai to karka bari wani ya ina ce tada'un nasa min shirr ka ɗauke sharrinka daga mutane wataƙil lokacin da yana ɗan taɓargaza ne an yi kaza an yi kaza an ci mutuncin wane an lalata gidan wane an yi kaza an yi kaza da tsufa ya kama ka to ya kamata ka yi la'asa ka gane fa tafiya ta yi tafiya ka gane ka gura kusantar ubangiji to duk wani sharrin ka sai ka kame shi to wannan shine zaman ka lafiya idan tsufa ya same ka to duk wani abu da ka san naka ne sharri kar ka bari wasu su koya a hannunka kuma kar ka bari mutane su ke ganin wannan sharrin naka sai ce fa inna ha sadaqa in za ka yi wannan sadaka ce a ga musulunci fara ziga ta kiwa mutane tsufa ya same ka amma wani bala'i da yake tare da kai rike bala'in kar ya fito to kullun za a rubuta maka lada matsawar kana da damar da za ka yi bala'in kaki kana da damar da za ka cutar kaki cutarwa kana da wata rahin lafiya kaki yada ta cikin al'umma to wannan abin sadaka za a ba kamar da aka ce masu kanjamau suna da mugunta ku idan mace ta san ta samu mugunta ai ta rika aure saki a aure ta ta bude bala'i a sake ta a aure ta ta bude bala'i a sake ta kafin ku ankara ta titi ta sawa mutane goma mutane goma sha biyu in na mutum ne mai akwai hikin hai bude sabon babin iskanci ya bude sa babin aure aure sai ta jefa bala'in sa cikin al'umma wai a zaman to masu cutar sun karu cikin al'umma to idan kai rauni rahin lafiya rauni menene za ka yi a wannan gurin wannan raunin naka ko wannan cutar taka kar ka yi kokarin yada ta cikin al'umma ka rike ta ka yadda kaddara ce daga ubangiji jarrabawa ce ka yadda ka tada cikin al'umma ladan sadaka ba a rubuta maka haka mata ya zama to kenan muna zama muna fahimtar addini sai ga wallahi addinin musulunci ba wata kofa da ya bari ba tare da ya ambaci yadda za a yi a cikin ta ba kana da sharri ka rike sharrin Allah madaukakin sarki lada zai baka yace fa innaha sadaqatun sadaqa ce tasaddaqu biha ko tasaddaqu biha ala nafsik da zaka rinka yi ma kanka to kullun kana da sharri ka ƙi wannan sharrin sadaka ce za a rubuta maka ga mutane babu ma'unatin rajuli babin taimakon mutum shi ne abinda makarantawa zai fidda mana mahallin shahin na imamul bukhari a cikin hadisi a ina ne aka samu taimakon mutum ya ce tu'inu za'i'an fa tu'inu za'i'an ko fa tu'inu sani'an ko ka taimaka marar galihu ko ka taimaka wa mai sana'a ka taimake shi akan sana'ar shi wannan taimakon dan uwanka ne musulmi na'am ina kuma za mu sake samu wani muhallin shahid din na'am yan tabawa ko fa ayyur raqabi afdal to in ka yanta shi kafin dahi daga kendin bauta shi ma kamar ƙara taimaka masa kai ko amma wannan idan ba abin bane ya zama wajibi akan ka ko wannan wanda yan tabawa ya zama wajibi a kan shi ka gaba taimakon dan uwa bane wanda zai ne dan sadakar kansa za a yi kiran shi a matsayin taimako amma akwai wani mahallin shahidin banda wannan banda to inu za'i na'am na kame mutum ya rike sharrinsa mutum ya rike sharrinsa wannan sadaka ce a karan kanshi fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsi wannan sadaka ce da zaka yi wa kanka kaga kenan ba dan uwanka ka taimaka ba na'am aw tasna'a li akhraki wanda bai da sana'a ka samu mai sana'a ko ka agazawa mutumin da bai san yadda zai sana'a ba wannan taimakon dan uwa ne to ilu za'ian aw tasna'a li akhraqa ko li akhraqin wannan shine muhallin shari a cikin hadisin Allah ya sa mu dace babu ahlul ma'ruf fi dunya ahlul ma'ruf fil akhirah babin da yake cewa mutanen kirki a duniya kuma su ne mutanen kirki a lahira dan al-ma'ruf yana daukan kirki yana daukan duk abin da shari'a ko hankali ko al'ada ta ce wannan abin mai kyau ne ana kiransa al-ma'ruf to kenan me za a kausar wannan abinda shari'a ta ce na kirki ne ko ya dace abinda hankali ya ce na kirki ne ko ya dace abinda hankali ya yaba da shi al'ada ku ta yaba da shi aini abin kwarai ko to mutanen kwarai a duniya su ne mutanen kwarai a lahira da haka in kana so ka zamanto mutum mutanen kirki a lahira mutanen kwarai zamanto cikin mutanen kwarai a duniya حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصر ابن عمر ابن يزيد ابن أبي قبيصة ابن يزيد الأسدي عن فلان نعم قال سمعت برمة ابن ليث ابن برمة أنه سمع قبيصة ابن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة shi wani hadisin malamai sun ce da'ifi ne ko kuma imamun albani ya ce sahihun ne amma li ghairi hi a karan kansa in ka dauki hadisin da'ifi ne amma akwai hadisan da suke magana da ayyuka suke nuna cewa al-ma'lul ma'rufi su da ahlul ma'rufi har alahira din a dalilin a cikin hadisin akwai wanda ake kiran shi Nusair ibn Umar ibn Yazid ibn Qabisa ta ko shi kansa malaman hadisi sun ce ba su san shi ba sai aka ce an fulanin daga wani mutum waye shi mutuma shi ma ba san ba ko waye suka ce a cikin hadisin akwai mubham akwai wanda aka kashi a kurinci da aka ba san wanda za a ambata ba sannan suka ce burmata ibnu laif ibnu burma shi ma suka ce majhul ne malaman hadisi ba su san tarihin sa baranta na a gane na kwarai ne ko ba na kwarai bane ba kaga akwai illa da yawa a cikin hadisi din annahu sami'a ibnu qabisata ibnu burmata al-asadi to shi kuma wanda ake riwayar a gurin shi shi kuma malamai suka yi sabani shin tabi'i ne ko kuma hi sahabi ne da kamar ibnu hibban ya kawo ne a cikin tabi'un amma da ya ce sika ne wani hadisin kuma yana gwada cewa lallai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da kansa ne zai riwayar abin da ya gani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sauran malamai suka sa shi cikin sahabbai kuma suka yi tarjama sa cikin sahabbai daga cikin tarihin sun ce mutum ne da Allah madaukakin sarki ya hore mashi yawan sallah yana cikin masu yawan sallah sun ce inda yake tsayuwa yana sallah in kaje za ka ga ramin kafin shigo saboda yawan tsayuwa in ya kabbarta sallah ba maki sai awa uku awa hudu yana tsaye can karkar a gurin baya motsi yana daga cikin baiwa da Allah madaukakin sarki ya mishi shi yasa yana da kyau bibiyar tarihi fa nayi ta magana ya kamata lalle wallahi a samu tarihi a rubuta shi yana da kyau yana da muhimmanci rahin tarihi yana cutar da al'umma yana gurbata al'umma kuma al'umma ce ba sa gane musamman wani lokacin da ake siyasa lokacin da mutane suke neman yancin su lokacin da opportunity sun tsuke sun yi kaɗan wala ya kamata ku tantance tarihin in ba ku tantance tarihin ku ba za a waye gari wani lokacin haƙin ku ne yancin ku ne waɗansu baƙi zo su kwashe su tafi ku yan garin ba ku samu ba amma ku samu wani kundi duk wanda yake da ku yake da alaka da ku ku tantance tarihin sa ku aji in an yi musu a ce ahe kara kaza an taɓa rubutawa a gano yana ciki ko baya ciki dangin suna ciki ko ba sa ciki ya tantance amma ba aka baka ba a yi ta yi wala duk wanda ya taho wakiltar ko ya taho daga abekuta wani ya taho daga ilorin wani ya taho daga maiduguri wani ya taho daga ina ko kuna zaune ba abin da za ku samu ku tantance duk wanda zai kare haƙƙin ku ku kare haƙƙin shi yasa laraba duk wani wanda yake da kima yake da daraja ba wanda aka bari haka a rubuta tarihin duk wani hadisin da kaji ana cewa wani da'ifi ne wani kaza ne wani kaza ne kawai tarihin za a kalla fa me ya tarihin rayuwar wani me ya gudunmuwar da ya bada zai iya ko ba zai iya ba yana da kyau wallahi ni kullum ina faɗa ko da mutum ba zai yi ba abin da yasa aka rubuta sahihul bukhari irin wannan magana ce ali ibn al-madini haka yake faɗa yake ina ma Allah ya hore wani mutum ya zagaye duniya ya tantance ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta su guri ɗaya in yazo magana haka zai faɗa shi bai samu lokacin da zai ba kuma ƙarfinsa ba zai ba shi dama ba har Allah sa Imam Bukhari tun yana dan karamin yaro ya karbi kalmar kuma ya zagaye duniya kuma ya rubuta littafi yanzu da an ce maka hadisi Imam Bukhari da sai ka ji sanyi a cikin ranka wallahi yana da kyau mutane su tantance tarihi su rubuta tarihi a guri ɗaya amfanin yana da matukar yawa kuma yana daga cikin kariya masu haƙi haƙin su yana daga cikin tsariya masu falala falalar su Allah ya sa mu kiyaye da haka dai to shi wannan mutum yana daga cikin masallata rawaito hadisin sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce yaji yana faɗa cewa ahlul ma'ruf fi dunya wanda suke masu aikin kware a duniya su ne masu aikin kware a lahira sai zaman to daidai da hal jazaul ihsani illa al ihsan ba wani abu da za a sakanta aikin kware da shi face mu samu kama ko na kwarai da aka to masu aikin kwarai za su zama to suna daga cikin masu aikin kwarai da aka ana zuwa lahira Allah zai ware su waɗannan mutanen kwarai ne da kuna da masauki na kwarai a wajen Allah madaukaki wasu kuma suka ce a'a shi ma'arufin sakamakon sa daban ne kuma ayyukan ibadar ka sakamakon ta daban ne kamar da wani hadisi na Abdullah ibn Abbas ke faɗi ana zuwa lahira da an ware mutane sai Allah ce ku ahlul ma'rufi ku dawo gefe a dalilin wannan nagartar tasu a dalilin ta Allah zai gafarta musu ga kuma ayyukan sallar su da azumin su da ibadar su ba a ma dora ta a masauki ba kuma ba abin da za a kuma ga ta tsibi guda ya za da ita sai Allah ce na ba ku dama ku yadda kuke so da ita sai duba to ai wani aboki na ne tare muke faɗi ka tashi da shi in an auna wata za a samu dan matsala fa sai a ce to a dan kwasa kaɗan a ƙara masa ne ga ɓangaren damar yarin jaya to kaga kenan a duniya na daga cikin mutanen ƙwarai na masu alkhairi kuma a lahira Allah ba shi damar da zai aikata wani aiki na alkhairi yawawa ne yawawa ne yawa matar shi yawa kanan shi yawa wansa yawa abokinsa yawa ofisansa yayi kaza kai ga mutane da yawa a lahira suna ganin kimarsa suna ganin martabar shi da haka abin da ya dace ga mutum lalle ya zama to mutum mutanen kirki zama cikin mutanen kirki shi ne fa zama alkhairi wa ahlul munkar mutanen aikin banza ko mutanen banza a duniya hum ahlul munkar fil akhirah kuma su ne dai mutanen banza a lahira daidai da abin da mutanen kirki masu kirki suna wajen kirki mutanen banza suna wajen mutanen banza hadathana Musa ibn Isma'il wane ne Musa ibn Isma'il na at-Tabuzaki ko Abu Salama Allah ya saka da alkhairi حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري قال حدثنا حبان ابن عاصم في حبان ابن عاصم وكان حرملة أبا أمي shi wannan mutumin Hibban ibn Asim sai aka ce harmalatu wani mutum da ake kira harmala aba ummihi shine baban babashi waye baban baba kenan kaka ne ko kakan waye kenan shi harmala kakan Hibban ibn asim amma ba an bada mana harmala ba har yanzu kenan ko an da ya gaya mana hiban sai aka ce kakansa na wajen uwa shine harmala yace fa haddathatni sai yace sannan kuma ta bani labari safiyatu ibn ulayba wata mata da ake kiranta safiyatu ibn ulayba wa duhayya wa duhayba ibnatu ulayba da safiya da duhaiba dukkaninsu ibnatu ulaya ibnata ulaiba sai aka ce wa kana jadduhuma su kuma wannan matan guda biyu safiya da duhaiba sai aka ce su kuma kakansu harmalatu shine dai harmala aba abihima baban babansu mun wuce wani abaya an ce baban babashi ko wannan kuma ya kaɓa mata biyu aka ce baban babansu annahu akhbarahum waye ba su labari na eh ba mu sunan shi mana harmala sahihi banda muka wuce a baya da ita da safiya din da ita duhaiba dukkanin su kakansu ya ba su labari amma su wannan matan kakansu na wajen uba namijin kakansa na wajen uwa to su duka ukun sai ya hada ya ba su labari shi kuma riwayar dukkan wannan jikokin nasa guda uku kowanne ya gaya masa hadisin ɗaya bayan ɗaya ya ji a wajen sahiha a safiya ya ji a wajen duhaiba din ya ji a wajen hibban ibnu asim dukkanin su ya ji hadisin tangurin su annahu akhbarahum an harmala ibnu abdullahi annahu kharaja shi harmala din ya fito hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da ya fito bai zame ko ina ba sai da ya je har Madina ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana indahu hatta arafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wajen manzon Allah bai bar Madina ba har sai da manzon Allah ya gane shi bakunci yazo saboda yawan zama a gaban manzon Allah sai da manzon Allah ya gane wannan mutuma ya san shi ya fahimce shi abin da yake da bukata kenan su samu sanayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta arafa sai da manzon Allah ya gane shi falamar tahala to lokacin da ya tahi niyyar barin garin Madina ultu fi nafsi sai har malaita ne na ji a raina wallahi la atiyanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta azdada min al-ilm yace wallahi sai na koma wajen manzon Allah dan in ƙara ilimi kafin in koma garin su yanzu fa ya gama ya kintsa abin hawan shi kawai dagawa zai yi wannan ilimin da aka bashi duk irin na kowa da kowa ne duk wanda yake gurin lokacin da ake hadisi duk ya ji sai ce wallahi sai na koma wajen manzon Allah na nemi wani ilimi na musamman kafin in koma garin mu yace to dan haka da yazo sai ce na goma wajen manzon Allah hatta azdada min al-ilmi in ƙara ilimi faji'tu amshi sai ce sai na jiyo ina tafiya akan kafafuna hatta qumtu baina yadayhi har na tsaya a gaban shi annabi tsira da amince su tabbata a gare shi fa qultu sai nace da manzon Allah ma ta'amuruni a'malu me kai uke umarni na da shi me zaka umarce ni in aikata yanzu ne na zano a gaban ka nayi karatu nayi course zan koma gida menene shawararka me kake so in rika aikatawa idan na koma gida qala sai yace ya harmala harmala i'til ma'rufa aikata alkhairi eh i'til ma'ruf aikata alkhairi wajtanibil munkar ka kaucewa mummunan aiki duk abin da hankali shari'a al'ada ku ta yadda wannan abin ya dace yana da kyau aikata shi wani abin uku sai ka hada su duka guri idan addinin ka ya nuna baya san abu wallahi zaman lafiyar ka ta kauce mashi idan hankali ya gwada wannan abin bai dace ba to ka kauce mashi in al'adar garin ku ta nuna wannan abin ba a san sa me san sa bai da kima bai da martaba ka guje mashi in kana so da zaman lafiya sai ce mashi itil ma'ruf duk abin da ya dace ka aikata shi wajtanibil munkar ka san menene mummuna duk abin da ake kyankyami a garin ku kar ka aikata shi zai wahala al'adar musulmi ta cikaro da musulunci da haka yanzu misalin ka dauki garin nan musulmi ne in Allah ya da mafi yawancin sa duk yan asalin garin musulmi ne insha Allah ta'ala to in kaga sun hada akan wata al'ada kowa yana son ta zai wahala a ce tana cin karo da musulunci da haka to in kaga al'adar garin ku kowa yana yaba ta a yana an kaga wata al'ada mutanen garin ku kowa yana kinta to kai karka dace karka nace ka ce sai kai ka kauce mata in ka ji shari'a ta ce maka kar a yi to kar ka yi shi ne ka gane mummunan aiki kuma ka ƙi aikata mummunan aiki a hankalinka kai na karan kanka ya nuna maka wannan abin bai dace ba to kar ka yi shi wannan shine abin da shawara manzon Allah ya bashi itil ma'rufa wajtanibil munkar thumma raja'atu ita sai na jiyo hatta ji'tu rahila har sai da nazo gurin abar hawata sai ji dai yana da bukatar a kara masa ilimi yace thumma aqbaltu sai na sake juyowa hatta qumtu maqami har na sake tsayawa gurin da na tsaya dazu qariban minhu duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga maka ina ne tsakaninsa da manzon Allah a farko ko amma da sai ga maka na sake tsayawa a guri na na da duk da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu na sake cewa ya rasulullah ma ta'amuruni a amalu me kake umarni na da shi in aikata kala sai manzon Allah ya ce ya harmala ya kai harmala tunda dama ya ce manzon Allah ya gane shi da haka a gane har da sanin suna yace itil ma'ruf ka aikata alkhairi kai abun kwarai kai abin da ya dace wajtanibil munkar ka kauce ma duk abin da bai dace ba ina da abin da maimaita mashi ko sai yake so ya ƙara fito mashi da me ake nufi da al-ma'ruf me ake nufi da al-munkar sai manzo Allah ya ƙara mai bayani kaga dawar kenan ta yi amfani kenan sai yace wanzur ma yu'jibu udunaka an yaqula lakal qawmu idza qumta min indihim fa'tihi sai ce wanzo duba da kyau ka yi la'akari ka yi tunani ma yi ojibu uzunaka me yake birge kunnanka me yake daɗi a kunnanka an ya ƙula lakal ƙaunu mutane su gaya maka idan ƙumta min indihim in ka tashi daga gunsu duba da kyau me zai daɗi a kunnanka mutane su gaya ma idan ka tashi idan kana zaune a majalisa an yi hira an tashi idan ka bar majalisa menene idan an faɗa a bayan kunnanka za ka ji daɗi idan ƙumta min indihim in sun faɗa za ka ji daɗi wannan abin sai manzan Allah ya ce fa'atihi ka aikata wannan abu ai kamar abin abin da yake ko in kana zaune a majalisa sai ya zamanto kana da mutunta kowa a majalisar wannan in ka tashi mutane su ce kai gaskiya wani yana da mutunci wala yana ganin mutuncin mutane kunnan ka zai ji dadin wannan kalma inda ka ji zaka ji dadin ta to aikata ta idan kana da kuɗi kana taimakon masu ƙananan ƙarfi in kuka zo kuka hira da mutane kana tahi wani ce kai wala ni fa inda yake burge ni wallahi akwai san taimako wala duk masu kananan karfi na unguwan nan dai asan su in dama ta samu taimaka musu yake in kunnanka ya saci wannan kalmar ya kai ma zaka ji dadin ta a kunnanka sai manzo Allah ce wannan abin shine za ka aikata shine abin da ake kira al-ma'ruf idan an baka amanar kudin mutane sai kai rike shi yadda ya dace aka bukata ka kawo baka ci ba kowa ma ya shaidar kai mai amana ne aka zo ana zance sai kaji ana ta sana ka ce kai gaskiya wani addiyar da zamanin nan ya gurbace wallahi akwai amana baya son ya ga an bashi amana ya taba shi dan Allah kunnan ka zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba yace to irin wannan abin in har kunnan ka zai ji dadi idan an faɗa aikata shi ba wai ka aikata aikin ba fa dan a faɗa kunnan ka yaji a'a menene idan an faɗa zaka ji dadi inda kunnan ka yaji sai manzo Allah ce wannan abin hine al-ma'ruf shi zaka aikata sai ce masa wanzurul ladhi takrahu lura duba menene kake kyama an yaqula lakal qaum mutane su faɗa a gare ka idza qumta min indihim in ka tashi daga gunda suke zaune ka zo ka yi hira a majalisa ka daga ka yi komai kana ta yi suka ce fara da gudahi makaricin banza makaricin wasu inda wannan kulmar za ta zo kunnanka dan Allah ya zaka ji a ranka zaka ji ba daɗi ko to kauce wannan aikin bai da daɗi karka aikata shi inda za su ce maka magulmaci aka ji ba daɗi inda za su ce maka mai girman kai za ka ji ba daɗi duk kauce wannan kalmomin inda mutane za su ce maka ɓarawo ya za ka ji aka ji ba daɗi to ka kauce wannan abin ko kuma misali in ka kaɗa wani ɗauki wani misalin duk abin da ka ga mutane suna kuskus suna nuna ka in ka ji daɗi a rai to ci gaba da wannan aikin naka in ka zo mutane suna wucewa suka yi kuskus suka nuna ka ka ce shegu yan tsurku to ka daina abin da kake aikatawa shine kuma san wannan fassara din mutum yana abin arziki mutane a san lafiya kalau suke zaune da su ya kyautata musu sai ya wuta ya ga da ta ungoza sai kuskus sun nuna shi dan Allah mai zuciyarsa za ta gaya mashi ya san alkhairin da yake musu ne suke aika suke tattaunawa in sun nuna shi ko da ya ga nunawar zai ji bai da damuwa a ranshi saboda mai alkhairi yake aikata amma dan ganye idan ya zo wucewa in ya sadda da ta unguwa suna ban da akwai goro abunja in ya wuce yake da ta yan tsurku tunaninsa mai maganarsa suke yana shan ganye to wannan abin da in ka ga mutane sun yi kuskus za ka ji ba daɗi da na yin in ganye ne da na sha in yaran mutane kake lalata da na lalata su in sata kake da na sata in cin amana kake da na cin amanar shine mutane in sun yi kuskus sun nuna ka ba za ka damu ba in ka tashi ka bar majalisa ka san in Allah da ba abin da za ka faɗa a ji daɗi to ya ka ɗora rayuwarka akan wannan du mai daɗi aikata shi mara daɗi kauce masa shine manzon Allah ya ce fajtanibu sai ka kauce wannan aiki din to shi har mala sai ya ce falamma raja'atu da na baro Madina na dawo gida tafakkartu sai na tsane ta tunani akan wannan kalmomin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ka zai ji dadi in mutane sun fada akan ka ka aikata shi abinda ka zai ji ba dadi idan mutane sun fada akan ka kauce mashi ya tsaya ta tunani me hikimar manzon Allah sai yace fa izahu ma lam yada shay'an yace sai naga wallahi wannan kalmomin guda biyu ba abinda suka bari a duniya kenan wannan tana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yar karamar magana da zai ta turo maka dukkanin alkhairi wannan inda zamu aure ta a daukar madamar aure na rayuwa wallahi ta ishe mu duk abin da ka san ba za ka ji daɗi ban an faɗa dokar ka aikata shi duk abin da ka san za a ji daɗi ko a faɗa ko arkar a faɗa aikata shi wannan abin ya dace da alkhairi Allah ya sa mu dace حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان an salmana annahu qala inna ahlal ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wanda ya tambayi baban sa yace Abu Usman yana bada labari wai an ce masu aikin kware a duniya sune masu aikin kware a lahira ko hum ahlul ma'ruf fil akhirah fa qala sai baban sa yace inni sami'tuhu min abi Usman yuhaddithuhu ni ma wannan hadisin da kaina na ji Abu Usman din yana bada labari ya ji daga wajen malamin sa an ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an salmana yace fa arabtu anna zaka kadhaka yace sai na gane lalle wannan hadisin haka ne yake ba kirkirawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba ahlul ma'ruf fi dunya ahlul ma'ruf fil akhirah fama haddathu bihi ahadan qatt tun daga ranar ban ƙara gaya wa kowa wannan hadisin ba to menene hikimar kuma ya tabbatar da hadisin tabbas ne kuma yace tun daga wannan ranar bai ƙara ba wani labarin wannan hadisin ba ko kuma zargi yake akan hadisin bai inganta ba da babansa ya bahi labari tabbas ya ji hadisi tun daga ranar bai ƙara tun taɓa wani wannan zancen ba cewa ban yadda da wannan hadisin ba wallahu ta'ala alam haddathana Musa qala haddathana Abdul Wahid an Asim an Abi Usman hadisin da aka tambaya a baya ko qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mithlahu kamar hadisin da ya gabata ahlul ma'ruf fi dunya ahalul ma'arufi fil akhira abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace na'am na na na 222 na'am aka ce a can baya nace shi hadisin a karan kansa da'ifi ne amma albani ya ce ha sahihun li ghairihi wannan din da wannan da bayan sa sune za su taimaka wancan din ya zama to sahihi wallahu ta'ala alam na'am to karanta ko dai ce ko bi نعم نعم نعم to wannan an ce a rubuta tambayar ya kai sahudu tun daga bakara har zuwa nasin baban da aka yi magana akan tambayar kabari kuma ana cewa za a yi tambaya cikin kabari ko shi kuma da ya karanta Qur'anin da ya gani inda Allah yake cewa yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani da tabbataccen zance a rayuwar duniya lokacin da mala'iku za su zo karɓar ransu sai suke masa Allah khawfun alaikum wala antum tahzanun ku babu tsoro babu wani damuwa a tare da ku za su cika da karmar la ilaha illallah wata ce ana rayuwar duniya wa fil akhirah lokacin da mala'iku za su tambaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dogon hadisi da yayi a makabarta wanda aka samu a hadisin wa'azin makabarta din yace idan mala'iku sun tambaye shi me kuke cewa dangane da wannan mutumin da aka taso a cikin ku dangane da addinin ku dangane da kaza sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi sai ya bada ansa daidai da abin da ake tambaye shi shine fadin sabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah da aka tambayar kabari ta tabbata a cikin qur'ani kuma ta tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am eh na'am kamar daga gidansa zai tafi Kano kuma a zahar ce sai a zahar din zai a gida kuma sai ya kama hanya ya tafi Kano idan ya sauka a Kano kuma sai ya sallar la'asar din shi idan kuma lokacin la'asar din yayi tun kafin ya bar gida kaga kenan ya jinkiri akan sallah azhar kenan ko sai hada ta da la'asar din sai yayi tahini abinda malamai suke kiransa jam'us suri yayi azhar a ƙarshen lokacin ta yayi la'asar a farkon lokacin ta to ga invitation na daurin aure ko an ce na dawa da dalibai na ko Muhammad Lawan Aliyu wanda ake kira da Abba da kuma Aisha Sani Abubakar suna za a daura musu aure ranar 29 ga watan September 2018 karfe 11 da rabi na safe a kofar gidan alƙali bore alƙalawa kuma da jigawa state na wanda Allah ba shi dama ana gayyata shi Allah ya samu dadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin abuwan da Allah a kasancewar wani lokaci gaskiya akan samu matsala lokacin da za a yi karatu babu mai kuma dama yan kwacin layyar da aka ba da sadaka sun yi aka sai mai a kullum sun aka sai mai da su kuma Allah ya kaddara gaskiya idan sun ya ƙare aka kira